بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Jumada al-Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da tara ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin a muqaddimatun riziya na babban malami Abul Hassan Ash-Shabili rahimahullah inda muke bibiyar sharhi da ta'aliki na babban malaminmu Dr. Muhammad Mansur Sokoto hafizahullah ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 46 cikin wannan littafi darasin da ya wuce mun yi karatu akan gabar al-qudratu 'alal arkan wato ya zama akwai wato cikin sharaɗan limanci guda tara da malam ya kawo mana to akwai al-qudratu 'alal arkan ya zama liman zai iya kawo dukkan rukunan sallah har malam yake cewa fala tatu imamatul ajiz 'anil ruku'i masalan baya halatta limancin wanda ba zai iya yin ruku'u ba illa an yakuna al-mamumu aizan ajizan an sai dai in su ma mamu din su ma gajiyayyu ne ba za su iya wannan ruku'un ba ma'ana duk taron gajiyayyu ne haka wanda ainihin wato ya zama ba zai iya kawo wasu hukunce-hukuncen sallah ba shi ma limancinsa baya inganta sai ga mutane irinsa kuma sannan muka tattauna game da saɓanin da malamai suka yi shin limancin wanda baya bambance tsakanin haruffa baya iya ware ba ko bambance tsakanin ba da kuma ba da kuma limancin wanda yake lahani da kuskure a cikin karatu ya matsalar ko ingancin limancin mun tattauna a satin da ya wuce idan kun tuna mun kawo maganganun malamai game da a bi waɗannan sallah ko ba a bi su ba ko mun ka kawo hadisai da ainihin waɗanda suke ganin ba za a bi ba suka dogara da su sannan mun kawo dalilai na waɗanda suke ganin babu laifi a iya bin musamman wanda ya kasa wani rukuni cikin rukunan sallah har suka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ba shi da lafiya ba zai iya tsayuwa ba kaga tsayuwa ta faɗi a kansa sai ya zauna ya yi sallah a zaune kuma ya ce ma mu su ma suka bi shi a zaune sai suka ce da haka shi gazawar liman daga wani rukuni na sallah baya nuna rashin binsa domin gashi to da haka muka tattauna game da to shin za a ci gaba da mamu za su bi shi ne a tsaye su tun da lafiyayyu ne shi kuma rukunin da ba zai iya ba ya faɗi a kansa to shi ma muka tattauna ƙarshe an kawo wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya yayi sallar a zaune kuma ma mu suna tsaye duk mun tattauna akan wannan ko sannan muka tattauna game da wanda yake da ainihin wato lahani baya iya fitar da haruffa yana baya bambance haruffa din suka ce idan da gangan ne zai iya din amma lalaci da rashin mai da hankali da rashin zuwa ya koya yasa baya iya yin karatu daidai to baya halatta a bishi sallah amma in ya kasance saboda yaren da aka saukar ake karatun da shi ma'ana na alkur'anin ba yarensa ba ne da haka akwai haruffan da shi a yarensa da ya taso ba sa iya faɗar waɗannan haruffa ɗin ko kuma yana da ainihin wato gura-gura haka a bakinsa akwai haruffan da shi ba wai yaren nasu ne ba sa iya faɗar wasu abu na shi ne dai a cikin wato gaɓoɓin furucinsa suna da yan matsalar da wani harafin baya iya faɗarsa yadda ya kamata to shi ma suka ce zance mafi inganci ya halatta a bi shi ainihin wato limanci ko da yake in akwai wani mai lafiyayyen gaɓoɓin furuci da yake iya fitar da haruffa daidai to ya zama shine liman haka aka fi so ina fata an gane sannan muka tsallaka wajen ingancin yin sallah a bayan wanda suke da sabanin mazhaba kaman ba malike yabu ba shafi'i ko ba shafi'i yabu ba hanafi ko ba hanafi yabu ba hanbali wannan shi ma duk mun karanta cewa babu wani matsala akan haka ko sannan sai matsalan niyyar limanci shin lalle ne liman in zai ja mutane sallah sai ya yi niyya ko ba sai ya yi niyya ba shi ma akwai maganganu guda hudu na farko suka ce ba shar'i ba ne ga liman sai ya yi niyyar zai yi limanci kwata-kwata wannan shi ne mazhabar shafi'iyya kuma su mun karanta dalilansu ko sannan akwai waɗanda suka ce ba a sharɗanta liman sai ya yi niyya ba sai a hali guda ɗaya shi ne lokacin da zai yi limancin mata ma'ana lokacin da zai zamanto mabuɗinsa mata ne to a nan ne kawai zai kudurta niyyar limancin mata na fata an gane akwai waɗanda suka tafi ainihin wato akan wannan kamar abu hanifa shi wannan shine mazhabinsa akwai mazhabi na uku da suka ce wajibi ne wato liman ya niyya wato a dukkan wuraren da aka sharɗanta jam'i a cikinsu duk inda sharaɗi ne a yi jam'i to wajibi ne liman ya yi niyya kamar sallar juma'a kamar jam'in salloli lokacin ruwan sama kamar sallar tsoro kamar istikhilafi wannan kuma kauli ne na malikiya sannan akwai kauli na hudu wanda suka ce sharadi ne liman yayi niyya kowace sallah wannan shine mazhabar imamu ahmad da kuma mafi yawan ainihin wato almajiransa an fahimta karshe ma ya ce dalilin da ko kaulin da dalilai ingantattu suke goyon bayansa shine kaulin imamu shafi'i an fahimta cewa ba sharaɗi ba ne liman sai ya yi niyyar limanci ƙafo yawa wannan shine zancen da ainihin wato ya fi inganci ta fuskar dalili za mu tashi kan wani sabon fasali insha Allah ƙalin mu'allif rahimahullahu ta'ala ya ce fasulun fi shuruɗi sihhati salatil mamuni wannan fasalin zai yi bayani game da sharuɗa na ingancin sallan mamu ma'ana kai mamu mai bin liman sallah akwai wasu sharuɗa da sai ka cika su bin sallar taka zai zama ingantacce ko da ka bi liman sallaka ba za ta zama ingantacciya ba bin limamin da kai ba zai zama ingantacce ba sai ka cika sharuɗa za mu ji sharuɗa shuruɗu sihhati salatil mamumi khamsatun sharaɗan da sai sun cika sallar mamu take inganta a bayan liman guda biyar ne al'awwal sharaɗin farko al-iqtida'u koyi da liman kar a zo an kalle ka a gan liman yayi gabas kai kayi yamma abinda liman yake daban kai abin da kuma kake yi wanda ka ga damar yi daban sharaɗin sallarka ta zama ta inganta ya zama kana yin biyayya kai ba ɗan tawaye ba ne kana yi wa limaminka biyayya wa huwa in baka fahimta ba shine anyan wuya shi mamu yayi niyya annahu mamumun bil imam ya kudurce niyya a zuciyarsa cewa shi fa mamu ne bi imamin ko bil imam ga wannan limami din wa anna salatahu kuma ya dinga ji a ransa ya kudurce a ransa cewa sallarsa tabi'atun mai biyayya ce li salatihi ga sallar limaminsa ya ji haka ya kudurce niyyar cewa fa shi ba shi kadai ke sallah ba liman yake bi kuma ya sani cewa shi sallarsa tana bin ta liman ne sai liman ya yi shi kuma sannan ya yi fa'in ta ba abu idan mamu ya bi limaminsa min gairi niyyatin amma ba tare da ya yi niyyar bin limamin nan ba ba ɗanar salatu sallarsa ta ɓaci to shin niyyar nan sai ya furta ta kawai kudurcewa zai a zuciya an fahimta ba sai ya ce nawaitu salatul isha'i fardan iktida bil imam ba sai ya faɗa ba kawai ya kudurce a zuciyarsa cewa shi fa ba shi kadai yake sallah ba ya kudurce cewa kuma shi liman yake bi li hadisi innamal a'malu binniyat saboda hadisin nan dai da muke yawan karantawa hadisin kowane aiki yana inganta ne da niyya wa hadisi ne wanda yake mun sha karanta shi Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi wa kad taqaddama miraran wannan hadisin ya gabata a wurare daban-daban a cikin karatunmu to a duba da wannan hadisin ya zama duk lokacin da zaka bi liman sallah to ka kudurce cewa kai ma mu ne kuma liman kake bi asani sharadi na biyu Allah ya atamma muftaridun bi mutanaffilin kada mai sallar farilla ya yi koyi da mai yin nafila ma'ana ya zama sallarka farilla ce shi ma limaminka sallar da zai ta farilla ce kar ya zama na kai farilla za ka yi shi kuma limamin nafila zai yi shi ma mala ya kawo wannan a matsayin sharafi ya zama sallarka ta farilla ce da za ka yi shi ma limamin sallar da zai yi ta farilla ce الثالث شرعي نأكو أن يتحد الفرضان باوي كوي ما تاكا تزم فرلا تلي ما منك تزم فرلا باعا شرعي نأكو يزم فرلا غدابيو سنهدو إشاء ذاك يشما إشاء زي أظهر ذاك يشما أظهر زي sharaɗi na biyu da muka karanta kai ya zama shi sallar farilla yake kai kuma nafila ko kuma kai na farilla za ka yi shi kuma nafila sharaɗi na uku kuma kar ya zama shi fa sallar la'asar yake kai kuma a zahar za ka yi sharaɗi na nawa na uku kenan ko sai ce fi zuhuriyatin au gairiha a cikin sallar da ake kira zuhuriya zuhuriya shine azhar da la'asar au gairiha ko waninta zuhuriya azhar la'asar na fata an gane kamar yadda isha'iya magariba da isha ana kiransu zuhuraini wayannan wayancan kuma ana kiransu isha'aini fala yusalli zuhuran ba shi mamu ba zai yi sallar azhar ba khalfa asrin a bayan limamin da yake yin la'asar walal akasi ko walal aksa ko akasin haka shi la'asar zai yi ya bi mai wanda zai yi azahar an fahimta kaga wancan shi mamu azahar zai ya zo ya bi limamin da shi kuma la'asar zai ko kuma shi wannan limamin bai sa ya makara bai yi azahar ba da haka yanzu shi azahar zai shi kuma mamu la'asar zai ya zo zai yi la'asar sai ya bi mai limamin da zai aza duk ba zai haka ba arrabi'u sharaɗi na hudu na mamu an yattahida su samu haɗuwa da shi mamu da liman fil ada'i wal qada'i a cikin ada'i ko qada'i ada'i shine sallar da za a bayar da ita yanzu a lokacinta ake ya zamanto in ma sallar azhar za ka yi shi ma azhar zai yi to ya zama taka ta yanzu ce shi ma ta fita yanzu ce wal qada kar ya zamanto kenan shi fa sallar azhar din nan da zai ta jiya ce kai kuma sallar azhar din da za ka yi ta yau ce kaga duk sallolin iri ɗaya ne amma shi qada'i zai yi kai ada'i za ka yi to shi ba sharuɗa ba su cika ba. Walƙaba idan kuma ramuwa ce ya zama shi ramuwa zai yi kai ma ramuwa za ka yi. Ka zo ka tarar ba ka samu sallar magariba ba za ka yi ramuwa. Shi ma zai yi magariba ba zai yi ramuwa. Kaga dukkan ku magariba za ku kuma da kai da shi duk ramuwa za ku To wannan shi ma suka ce sharaɗin sai an samu wannan. Sharaɗi na nawa kenan. na hudu sai ce fala yusalli zuhuran a karkashin wannan ka'ida ko sharadi na hudu shi ma mu ba zai sallar azhar ba qada'an ramuwa khalfa a bayan man yusallihi a bayan man yusalliha ko haka ya kamata nan ya sa yusallihi amma yusalliha ne khalfa man yusalliha a bayan wanda zai sallace ta ada'an amma fa shi ada'i zai na fata gani an fahimci wannan walal aka ko kuma akasin haka wannan su ne sharuɗa guda hudu da mu a karanta yanzu to za mu karanta bayani ce hadihi shurutu waɗannan sharuɗa da na biyu da na uku da na hudu kar ku manta sharaɗin farko kada mai farilla ya bi mai nafila sharaɗi na biyu ya zama duk farilla za su ko duk a sharaɗi na nawa na sharaɗi na uku sharaɗi na hudu kuma ya zama duk adaki za su yi ko kuma duk ƙaza'i za su yi hadhihi shuruhu waɗannan sharuɗa ishtarata al malikiyyatu wal hanafiyya mazhaban malikiya da mazhabar hanafiya su ne suka sa wannan sharaɗin wastadallu kuma sun kafa hujja bi hadisi aisha ta radiyallahu anha da hadisin na aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rashin lafiya fa salla jalisan sai sai yayi sallah a zaune fa sallu bi salatihi sai suka bi shi sallah kiyaman amma su sai suka tsaya ma'ana tunda su shi sun san yana da larura ba zai iya tsayawa ba da aka sai ya zauna ya ta da sallah su kuma ba su zauna ba sai suka ci gaba da bin sa tsaye fa ashara ilaihim an ijlisu sai yayi musu ishara yayi musu nuni cewa su zauna kamar yadda shi ba zai iya tsayuwa ba ya zauna to su ma su zauna tsayuwa ta fada kansu fajala su da haka su suka zauna falamman sarafa da ya yi sallama ya juyo ƙala sai ce inna ma kawai ju'ilal imamu shi fa liman an sa shi ne li utamma bihi dan ai koyi da shi duk wanda ba zai yi koyi da liman ba to kai ya bi shi domin sharaɗin sa liman ai koyi da shi dan haka fa idza ka a farka'u idan liman yayi ruku'u sannan ku yi ruku'u duk gaggawar unguwar zoma ta bari a haihu ji malam bahaushe ina fata an gane duk gaggawar mamu da sanya maza yana da wani uzurin to ya jira sai liman ya yi ruku'u sannan ya yi ruku'u wa idza rafa'a idan ya dago shi liman farfa'u ku kuma mamu sai ku daga wa idza salla jalisan idan liman yayi sallah a zaune saboda larura fasallu julusan to kuma ta ku yi sallah a zaune wannan hadisin ya gabata mun karanta shi satin da ya wuce ba ko wa qad rawahu abu hurairah radiyallahu anhu bi lafzin abu hurairah Allah ya kara masa yadda shi ma ya rawaito wannan hadisin da wani lafazin inna ma adatu hasri kawai ju'ila al-imam shi fa liman an sa shi ne li yu'tamma fihi dan ai koyi da shi fala taktalifu alaihi kar ku saba masa kuna jin hujjojin su liman kawai an sa shi ne dan ku koyi da shi kar ku saba masa fa idza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'u ku yi ruku'u wa idza qala sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamidahu faqulu sai ku kuma ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu wa idza sajada idan liman yayi sujada fasjudu sai kuma ku yi sujada wa idza salla jalisan idan liman yayi salla a zaune fasallu julusan ajma'una ku yi salla a zaune dukkaninku ana hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi na 689 Imam Muslim hadisi na 411 kalu su ma'abota wannan hujjojin sai suka ce faya jibu a ƙarƙashin waɗannan hadisai da kaji sun kawo wajibi ne an yi wafiƙal ma'amumul imama mamu ya yi dace ya yi daidai ya dace da liman fi jami'i salati a dukkan sallar an fahimci wato mahallin shahid ɗinsu ko wa ma ya ta'allaku biha da dukkan abin da yake da alaƙa da sallah min fi'ilin na aiki wa niyyatin da niyya da haka su hujjatu suna ganin idan mai farilla ya bi mai nafila an samu saɓani ko ba a samu saɓani ba an samu domin wancan farilla yake wannan nafila yake idan ɗaya a zahar yake ɗaya la'asar yake an samu saɓani ko ba a samu ba suka ce an samu saɓani kuma an ce fala takhtalifu alayhi idan ɗaya ramuwa yake ɗaya kuma ta yanzu ce yake yi an samu saɓani ko ba a samu ba alabun abdulbar rahimahullah annumari ibn abdulbar Allah ya masa rahama ya ce wa fi ƙaunihi cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam fala takhtalifu alaihi kar ku saba wa liman dalilun akwai hujja da dalili ala akan cewa annahu la yajuzu baya halatta an ya kunal imamu fi salatin limamin ka ya kasance yana yin wata sallah wa ya kunal mamumu su kuma mamu su kasance fi gairiha a wata sallar daban an ce kar a saba wa liman sai zama shi liman sallar da yake daban mamun da ke bin sa shi kuma sallar su daban yace kar a samu haka misla misali an ya kunan imamu fi zuhuri liman ya kasance a zahar yake wal mamumu fi asirin shi kuma mamu ya zama la'asar yake aw ya kunan imamu fi nafila ko kuma mamu ya kasance a liman ka ya kasance nafila yake wal ma'mumu fi faridatin shi kuma mamu farilla yake wa hadha mawdi'u mawdi'u mawdi'u ikhtilafil fuqaha fihi to wannan guri ne da malamai masana fikihu suka samu saɓani a cikinsa. Baƙala Malik, Imamu Malik wa ashabuhu da almajiransa suka ce, La yujzi'u ahadan ba zai isar wa wani ba an yi salli salatal farida, ya yi sallar farilla halfal mutanafili a bayan mai nafila. Sallarsa ba za ta isar masa ba. wala yusalli asran ba zai yi sallar la'asar ba khalfa man salla zuhuran a bayan wanda shi sallar azhar yake yi wannan shine ra'ayin Imam Malik da almajiransa wa huwa qawlu Abi Hanifa kuma wannan ra'ayin haka Abu Hanifa shi ma ya tafi akan sa wa ashabuhu da almajiransa wa Sauri da Imam Sauri wa qawlu jumhurut tabi'in kuma wannan shine ra'ayi da faɗin mafi yawan tabi'ai bil madinati waɗanda suka rayu a madina wal kufa da kuma garin kufa an fahimci matsala wa hujjatuhum hujjatu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma kawai ju'ila al-imamu an sa liman ne li yu'tamma bihi dan ai koyi da shi faman khalafahu dan haka duk wanda ya saba wa limamin sa fi niyyatihi aniyasa liman niyyasa daban shi kuma mamu niyyasa daban falam ya atamma bihi to bai yi koyi da liman ba wa qala kuma annabi ya ce fala takhtalifu alaihi kar ku saba wa liman walaktilafa ba ku saɓani a shaddu da ya fi tsanani min ikhtilafin niyyat sama da saɓanin niyoyi ba saɓanin da ya wuce saɓanin niyya ya zama liman niyyarsa daban mamu niyyarsa daban kuna fahimtar hujjojinsu ko if domin hiya ita niyyar nan rukunul amali ai ita ce ma rukuni ita ce jigon aikin wa ma'alumun kuma wannan abu ne sananne anna man salla zuhuran cewa duk wanda ya sallar azhar khalfa man yusalli asran a bayan wanda yake yin la'asar aw salla faridatan ko ya salla farilla khalfa man yusalli nafilatan a bayan wanda ya sallar nafila falam ya atam bi imamihi bai bi limamin sa bai koyi da limamin sa wa qad ikhtalafa alayhi kuma ya saba wa limamin sa a karkashin haka fa salat fa batalat salatu sallatu ta baci wa salatul imam ja'izatun amma fa ita sallan liman ta halatta shi ba ruwan liman shi da ma yana kan mazhabinsa yana kan hanyarsa mamun ne ake so duk yadda za a yi ya zamanto ya yi koyi da limamin ba liman ne aka ce ya koyi da mamunsa ba da aka shi liman tsallaka ta halatta tana nan li'annahu al-matbu'u domin shi ake bi latta da ba shi yake bi ba a koma cikin at-tamhid na ibnu abdul bar mujalladi na 24 shafi na ɗari uku da sittin da takwas sittin da bakwai za a ga wannan bayanin mun ji wannan mazhabin wa amma shafi'iyyatu amma mazhabar shafi'iyya fa qalu su sai suka ce inna ma'anal haditha ko inna ma'anal hadisi ma'anar wannan hadisin ya yana takaituwa ne alal itimami bihi akan koyi da liman fil af'alin zahirati a ayyuka na fili banda niyya suka ce ai duk wannan maganar da kuke ta yi gaba ɗaya an ce abu liman ne a ayyuka na zahiri banda niyya wani zalika dan haka ne nabbaha alaiha fil hadith فذكر الركوع dan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam nabbaha ya fadakar alaiha akan ayyuka na zahiri fil hadisi a cikin hadisin fa zakara ruku'a ya ambaci ruku'u wa gairahu da waninsa bi khilafin niyya sabanin ita niyyar fa innahu lam yadhkurha dan annabi bai ambace ta ya ce an sa liman ne dan ai koyi da shi idza kabbara fakabbiru إذا رفع فرفه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أبين يا أنا ماذا أبا شافعية suka ce ba mace niyya aka ka iya bin wanda yake azhar kai al'asar kake sallar ka tayi ta ka tayi ka iya bin mai sallar nafila shi kai kana farilla shi yana nafila kullum fi falakin yasbahuna an fahimta to wasta dallu ba wai kawai azanci suka yi da kanikanci ba suka ce suna da dalili sai suka ce wasta dallu suka kafa hujja bima sahha da abin da ya inganta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam salla suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla bi ashabihi da sahabbansa bi batni nakhlin a wani guri da ake kiransa batni nakhlin salatal khawfi sallar tsoro marratai kuma sau biyu ya raba sojojin sahabbansa gida biyu wayannan suka zo ya musu sallah raka'a biyu ya sallama rago su ma suka sake zuwa su ma ya musu raka'a biyu ya sallama kuma a halin tafiya ne kaga kasaro ake yi bi kulli firqatin marratai sau biyu bi kulli firqatin marra kowace tawaga yayi mata sallah daya an fahimta ko a koma cikin abu dawud hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da takwas za a ga wannan hadisin haka imamun nasa'i hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da uku da dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da hudu sannan shek nasiru dinin albani ya inganta wannan hadisin cikin sahihu sunan abi dawud a shafi na ainihin wato ɗari uku da arba'in da biyu wa sahihu sunani an-nasa'i da kuma sahihu sunanin nasa'i hadisi ko shafi na ɗari biyar da hudu. Wa bi hadisi Jabir, sannan suka sake kawo hujjar hadisin Jabir, kaga can a aikace annabi ya yi haka, ya ce, na? To, mun tsallake wani abu ko? Wala shakka, mala ya ce babu kokonto, anna salata hussaniya na fulon, sallar da ya yi ta biyu ɗin nan na fila ce. Tunda a halin tafiya, ba ƙasar ake ba? sallah raka nawa biyu to sai annabi yayi hudu yayi wa waɗannan biyu ya sallame suka tafi wayancan suka zo su ma sai ya musu biyu ya sallame farilla yayi guda biyu ko shakka babu ɗaya farilla ce ɗaya kuma me yanzu waɗanda suka bi shi ta farko sun bi shi me to tawaga ta biyu da suka zo kuma bayan yayi wa wayancan sallama su kuma suka bi shi shi me yake yi su kuma me suke yi wa qad itammu bihi kuma suka yi koyi da shi fiha a cikin sallar ta biyu wa hum fi salatil fardi kuma su suna yin sallar farilla ne shi kuma nafila yake an ji hadisin na farko wa bi hadisi jabir suka sake kawo hujja suka ce ga kuma hadisin jabir anna mu'adh bin jabal mu'adh dan jabal Allah ya kara musu yadda kana yusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u sannan ya koma unguwarsu fa ya ummu qaumahu ya wa mutanen salimanci kuma na wannan sallar da ya riga ya yi ta a masallacin annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga a nan ma su sun bi shi farilla shi kuma yana mai nafila wannan hadisi imamul bukhari ya rawaito shi hadisi na 4302 ina ba ta gane wala shakka anna thaniyata naflun ya ce a wannan hadisin shi ma babu ko kokonto sallah ta biyun nan da mu'azu ya je ungo su yayi nafila ce wa qatadu bihi kuma su ma mun suka bi shi suka koyi da shi fiha a cikin ta fil fardi a cikin farilla su farilla suke walam yamna zalika annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana haka ba can annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam yayi kuma nan ga wani cikin manyan sahabbansa mu'azu bin jabal yana yi kuma bai hana shi ba وبحديث محجن بن الأدرع دكما حديث محجن ابن الأدرع رضي الله عنه وفيه أتين حديث فإن فإذا جئت من كان تاشي أتشان بايا وأن يزو أنا صلى يقوم جيبي annabi ya sa aka zo mai da shi ya tambaye shi ya ce ai yayi sallar shi a gida ko a masaukin sa sai ce fa idza ji'ita idan ka zo ka tarar ana yin sallah kuma ka riga ka yi sallar ka a gida ko a wani gurin fasalli ma'ahum ka sake bin sallah tare da wa'annan masu yi waja'alha nafila ka sanya ta ta zama nafila yayi farilla yanzu da yazo yana bin wa'annan su me suke yi farilla shi kuma yanzu da ya bi su da aka ce ya bi su me yayi wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na hudu shafi na 34 sannan Sheikh Albani a cikin al-Irwa ya inganta hadisin shafi na 534 وبحديث أبي سعيد رضي الله عنه كما هنا حديث أن أبي سعيد الخضري الله يكارى مسيدة da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya zo an yi idan da sallah zai sallata shi kadai sai ce man ya tasaddaqa ko man ya tasaddaqu ala za wa zai taimaka wa wannan yayi masa yayi masa sadaka fa yusalli ma'ahu ya sake yin sallah tare da shi cikin waɗanda sun riga sun yi sallah sai aka ce wa zai taimaka ga wani ya zo ba ya tarar da an idar da sallah zai sallah shi kaɗai wa zai taimaka masa ya zama ya yi masa sadaka sun sake yin sallah tare yanzu wanda ya tashi ya je ya taimaka wa wannan da ya shigo yanzu zai sallah shi zai yi wannan sallah a matsayin me shi kuma wanda ya shigo yanzu zai yi ta a matsayin me farilla wannan hadisin shi ma mun karanta shi a baya hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na uku shafi na 64 Abu Dawud ya fitar da shi hadisi ko shafi na 574 sannan Sheikh Albani a cikin Irwa shafi na 535 ya ruwaito shi wa huwa mazhabul Imam Ahmad kuma wannan ita ce mazhabar Imam Ahmad aidan kenan bayan Shafi'iyya kuma wannan mazhaba ce ta Imam Ahmad haythu nassa inda shi imamu Ahmad ya bayyana ala akan cewa annal musalli cewa shi mai sallah idza dakhala idan ya shigo wal imamu fi salatin tarawih imamu Ahmad ya ce idan wato mai sallah mamu kenan ya shigo masallaci sai ya tarar liman yana sallar tarawih wa salla khalfahu al isha'a shi kuma sai ya sallar isha a bayan wannan limamin da shi tarawih yake fala ba ka za mu ce ba laifi yana shigowa masallaci da ramadan sai tara har in sallar isha an fara tarawih to ba gefe mutum zai koma ba sai ya kabbara ya bi liman sallar tarawih da haka in liman yayi raka'a biyu ya zauna ya sallama shi sai tashi ya ciko guda biyu shike imamu ahmad ya ce babu laifi wa huwa ikhtiyaru shaykh islam kuma wannan shine ra'ayin da shaykh islam ya zaba da kuma wabun usaimin da kuma ibn usaimin shi ma wannan ra'ayinsa ne da ya zaba ka koma ikhtiyarat na shekul islam ibn taymiya shafi na 68 da kuma tawjihur ragibin ila ikhtiyarat shaykh ibn usaimin shi ma shafi na 132 za ga wannan wayannan manyan malaman sun ce wannan ra'ayin su ma suna tare da shi cewa aniya ba sai an yi daidai da biman ba na fata an gane to wa hadha doktor yace wannan magana ta biyu uwar rajihu shine zance mafi rinjaye wa huwa jawazu salati al-mubtarid khalf al-mutanaffil shine ma'ana halaccin sallar mai farilla a bayan mai nafila li quwwati adillatihi saboda karfin dalilin wannan mazhabi na biyu wallahu a'lam amma Allah ne mafi sani na ba ta gane wato in ka ji wancan da aka fara zuwa kai ka ce kamar shi ne zai alhamis kenan in kun fahimta in mun ɗauki in wannan makaranta ta mu ta abin umair ta ɗauki wannan ƙaunin na biyu shine rajihin ƙauli kenan cikin sharuɗan mamu har yanzu niyya ce kawai ta zama sharadi da na biyu da na uku da na hudu da muka karanta da malam abul hasan ashadili ya kawo kenan ba su da ba sharadi ba ne sai mamu ya zama yana da idan kuma kana tare da mazhabin farko to waɗannan sharuɗa guda hudu suna ne mamu sai ya zama yayi niyya kuma niyyarsa ta zama ta daidai da ta liman sai ya zamanto sallar su ta haɗu sai ya zamanto kuma kowannensu a farilla zai yi sannan kowannen su ada'i zai yi ba kaza'i ba ko kuma kaza'i zai yi ba ada'i zai ba alhamis sharadi na biyar a koma kano suka sake kallon dalilan kila ka samu wani ra'ayin da kake ganin abin nan amma dai mu dai anan kaga malam ya tafi ya akan rajihin kauli ya ce shine kaulin shafi'iyya da imamu ahmad قال المصنف الخامسة المتابعة في الإحرام والصلاة وتوين كوي بالليمان أكبر حرما والسلام ده سلم للي للي دولة كي لي كبليمان أسلم أكبر حرما ده سلم sai abul hasan ashazili ya ce falau a harama da mamu zai yi kabbara harama au sallama ko zai yi sallama ƙabalar imami kafin liman kafin liman ya kabbara harama sai mamu ya farji ya kabbara harama kafin liman ya sallama sai mamu ya riga shi sallama aw sawahu fihima ko mamu yayi daidai da liman au kabbara harama da sallama shine sawahu fihima badala salatu sallan mamu ta baci wa amma gairuhuma amma abin da ba kabbara harama ba ba sallama ba idan mamu ya riga liman amma abin da ya riga liman ko suka yi tare ba kabbara harama ba ne ba sallama ba ce fasabu fihi to rigan liman a cikinsu ghairu mubtilin ba zai ɓata sallah ba lakin na haramun sai dai mutum ya aikata haramun wal musawatu fihi abinda ba kabbara harama ba ba sallama ba yin daidai da liman a cikin wannan abin makaruhatun makaruhi ne maganganu guda nawa malai uku maganganu nawa yayi na ba uku bane maganganu uku ne ko magana ta farko ita ce lallai kada mamu ya riga liman ko su daidai da liman ame kabbara harama da me sallama to idan mamu ya riga liman ruku'u ko dagowa daga ruku'u ko sujada ko dagowa daga sujada sai ya riga liman a wannan kaulin da muka karanta na matanin iziya sallarsa tana nan ko ta baci na'am tana nan kuma ya shikenan ya ci baci sujada ya aikata haramun an gane idan suka yi daidai suka yi kunnen doki da liman ba a kabbara harama ba ba a sallama ba liman zai tafi ruku sai suka tafi tare zai dago sai suka dago tare ya aikata ne makaruhi mutaba'atul mamumi lil imam wajiba biyayyar mamu ga liman fa ba zaki bane wajibi ne wajiba ce wannan biyayyar li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bidalika domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka fi qawlihi cikin fadin sa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi an sa liman ne kurum dan ai koyi da shi wannan hadisin ya gabata ko wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ko wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tasbiquni bir ruku'i wala bis sujudi wala bil qiyami wala bil insiraf annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ku riga ni ruku'u kar ku riga ni sujada kar ku riga ni tsayuwa kar kuma ku riga ni yin sallama wannan hadisin muslim ya fitar da shi imam muslim ya rawaito wannan hadisin wa an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ama yakhsha أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام yanzu ɗaya daga cikinku baya tsoro idan ya riga liman ɗago da kansa daga ruku'u ko sujada amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam yanzu wanda yake ɗago kansa kafin liman baya tsoro an yaj'ala Allahu suratahu surata himar Allah yayi wa halittarsa masku a shafe shi ya zama surarsa ta koma irin surar jaki ashe ɗaya daga cikin ku baya tsoron sakamakon rigan liman ɗagowa Allah ta'ala laifin Allah ta'ala ya mai da surar mutum da koma surar jaki ɗayan ku baya tsoron haka a wayi gari mutum ya ɗago kawai a ganshi ya koma jaki saboda rigan liman ɗagowa daga rukun ko sujada ɗaya daga cikin ku baya tsoron haka nususul wa'id kenan wannan hadisin muttafaqun alayh bukhari da muslim sun fitar da shi fa in sabaqa imamahu idan ya riga limamin sa fa alayhi an yarfa'a fa in sabaqa imamahu fa alayhi an yarfa'a liya'tiya bidhalika mu'tamman bi imami idan mamu ya riga limamin sa tafiya ruku'u ko tafiya sujada fa'alaihi wajibi ne a kansa, an yarfa'a ya ɗago liya'atiya bi zalika don ya kawo wannan ruku'un ko sujadar mu'utamman yana mai koyi bi imamihi da limamin. Ma'ana da zarar mutum ya riga tafiya ruku'u, ko ƙila lasifika ce ji kamar an yi abin nan sai ya ga a shi shi kaɗai tafi ruku'u to sai ya ɗago daga ruku'un don ya zama ya yi koyi da liman ya yi ruku'un bayan liman ya yi ruku'u. in sujada ce ma haka wa qad ruwiya domin an ruwaito an Umar radiyallahu anhu annahu kana sayyidina Umar yace idza rafa'a ahadukum ra'sahu idan ɗayan ku ya dago kansa wal imam sajidun shi kuma liman yana sujada yana dagowa sai ga ashe liman bai dago ba fal yasjud ya sake komawa sujada wa idza rafa'a al imam bi ra'sihi idan liman ya dago da kansa fal yamkut to shi kada ya saurin dagowa ya dan zauna a sujadar kadara ma rafa'a gwargwadon abin da ya dago ina fatan gane ya dago me bai dago wanda ya sakan biyu sai ga liman bai dago ba sai sake koma yana sa goshinsa sai liman ya dago to ya rama wannan sakan biyu din kai ya dago sai ya biya gwargwadon sakan biyu din nan sannan su yi ma sai an gane fa in lam yaf'al in bai yi haka ba hatta lahika hul imamu har liman ya riske shi sahawan da mantuwa yayi haka au ja'alan ko bisa rashin sani fala shi alai ba komai a gare shi li'anna hadha sabaqun yasiru domin wannan rigayen rigaye ne dan dan kadan ba mai yawa inji sayyidina Umar wa in sabaqa imamahu amdan idan ko mamu ya riga limaminsa tafiya ruku'u ko tsagowa ko tafiya sujada da gangan ba rashin sani ba a ba wai lasifika ya ji kamar an yi kabbara an tsago ba a yana sane ya fit bai ji wani tsagowa ba kawai ya dago bai ji an tafi ruku'u ba kawai ya tafi da gangan aliman bi taharimihi kuma yana sane da haramcin yin hakan فقال احمد في رسالته امام احمد a cikin wani littafin sa dan karami wata risala yake cewa laysa liman sabaqa imama salatun babu sallah ga wanda yake rigan liman duk wanda yake riga liman ruku'u ko tafiya sujada imam ahmad yace bai da sallah li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ama yakhsha ahadukum yanzu dayan ku amma yaksha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yanzu wanda yake dago kansa kafin liman baya tsoro an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin Allah ya maida kansa ya zama kan jaki gangar jiki ta mutum kai ya koma na jaki ɗaya daga cikin ku ba tsoron haka lalle akwai barazana akwai narko laifin da har Allah ta'ala zai yi wa mutum masku a halittarsa a shafe halittarsa ta mutum ya koma ta dabba kuma dabban ma wadda take balidiya da kikiya irin jaki to lalle wasu sai suka ce wannan nususul wa'id ne a kyale shi yanda yake wasu kuma suka ce a'a ba wai lalle an domin matsalar masku a shafe halittar dan adam ta koma jaki ko ta koma alhanzir ko ta koma biri an gama al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a yi musu haka to ya za a yi da wannan hadisi suka ce shine alal akalli Allah ya mai da surarsa ko kansa ya zama kan jaki ga kai kai na mutum amma da kiki ne ya zama balidi kware da gaske an fahimta in ba da kiki ba kai zallaka kai kadai mana ka zama muzabzabi na bai na zalika kai baka tare da liman kuma kai ba kai kadai kake sallah ba in ba wanda aka mai da kwakwalwarsa ta zama irin kwakwalwar jaki ba wa zai yi haka wasu suka ce haka zaka fassara hadisin ma'ana wato Allah zai mai da kan gashi na mutum amma kwakwalwar ciki ta koma irin ta jaki na fata an gane amin amin walau kanat lahu salatun laraja lahu tawaba hujjar imam ahmad cewa duk wanda ya riga liman dagowa ko tafiya bai da sallah ya ce saboda wannan hadisin bayan ya faɗi hadisin sai ce walau kanat lahu salatu ai da sallarsa ta yi ya riga liman dagowa ko ya riga liman tafiya kuma sallarsa ta yi la rajala ba. to da ana sa ran ma ya samu lada ai walam yakhsha alaihi al-iqaba da ba za a ji masa tsoron ukuba ba amma a ce amma ya shallazi ya rufa ra'asahu qabala al-imam an yuhawwila Allahu ra'asahu ra'sa imanin wannan hukuma ce ko sakamako ne lada ne ko hukuma yace da sallar sa tayi lada za a sa ran ya samu ba hukuma za a tsoratar da shi ita ba da haka karkashin haka imamu Ahmad yana ganin duk wanda yake riga ainihin wato liman da gangan ya kuma san haramun ne hakan bai da sallah وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نظر إلى من سبق الإمامة an karɓo daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda wata rana ya ga wani mutum wato wan liman kaga makarantar soro zaure haka ake gaya mana akwai wan liman akwai abokin liman akwai kanin liman shi wan liman dama kaga shi wa sai yayi kanin sai yake yi kawai aka ci aka samu shi ya kamata ya zama liman aka yi kuskure aka tura ɗanin sai ya zama liman don haka duk da haka yake nuna fawa shi fa ba zai yi biyayya ba tun da shi ne wa don haka shi sai ya riga liman ruku'u ya riga liman sujada akwai kuma abokin liman a da ta ba wallah dan ajinmu ne ba da kake kallon sa kace ga yana ta karatu mun dan ajinmu ne da haka akwai abota tsakanin su da haka shi ba zai yarda ya bi liman ba sai dai su dinga yi tare abokin sa da ya ga liman zai tafi ruku sai su tafi tare suka ce shi ma sallarsa akwai matsala kamar yadda sallar wani liman take da matsala amma shi kani dama shine mai biyayya sai liman ya yi sannan sai suka ce to wannan shine mai ingantacciyar sallah da haka abdullahi dan mas'ud wata rana kawai sai ga wani mutum yana sallah sabaqal imam amma yana riga liman tafiya ko dago faqala sai ce ikon Allah la wahadaka sallaita wala bi imamika tadaita ka zama sai maki kai ba kai sallar ka kai kaɗai ba kuma kai ba limamin ka kake bi ba to wace irin sallah ce wannan kai ba kai kaɗai kake sallah ba kuma kai ba ka bi limamin ka na ba ta gane haka abdullahi dan mas'ud ya ce la sallaita la wa'adaka sallait wala bi imamika tadaita kai ba kai sallah ka kai kaɗai ba kuma kai ba ka bi limamin ka وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحو min zalik an karbo daga abdullahi dan umar shi ma yana da makamancin haka qala yace wa amarahu bil i'ada shi ma ya faɗi magana makamanciyar irin wannan wa amarahu bil i'ada da aka tambaye sai ya umarni da cewa mutumin duk da haka ya sake sallah li'annahu lam ya'ti bir rukuni domin bai zo da wannan rukunin ba mu'tamman bi imami yana mai koyi da limamin sai aka sai yayi ruku'u sai kai ruku'u yanzu sai ka riga shi ruku'u to yanzu kamar baka ruku'u ba hukuncin kan ji Abdullahi dan Umar hukuncin ka kamar baka yi ruku'u ba yanzu domin ka'idar ruku'un ci akai sai liman yayi kai to sai kuka yi tare ko kuma ka riga shi to yanzu tunda ka riga shi yanzu ba ruku'u kai ba ba san sunan abin da kai ba yanzu kenan sai dai ko dai a nan take kai maza ka dago ka sake yin ruku'u bayan liman yayi ruku'u in kuma ba haka wato sai ka sake sallah in ji Abdullahi dan Umar fa ashbaha ma law sabaqahu bi takbiratil ihram sai ya yi kama da wanda ya riga limaminsa kabbara harama au salami ko sallama wa qala ibn hamid ibn hamid yace fi zalika wajhani a cikin wannan matsala akwai fuskoki guda biyu qala al-qadi al-qadi yace indi ni a wajena annahu tasihhu salatuhu sallarsa za ta iya inganta li'annahu jitama'a ma'ahu fi rukun domin dai ko ba komai ya haɗu tare da limamin nasa a wannan rukunin ko da yake ya riga limamin amma liman ya same shi kuma sun haɗe a can ina fatan gane fasahat salatu don haka alƙadi yake cewa ƙarƙashin haka ni ina ganin sallarsa ta inganta to sai mu tashi wa qala shaykhul islam ibn taymiya ina fatan gane sai mu tashi a an ce lokaci yayi tunda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuɓar harshe Allah ya fi mana ba ku kusa karasa ko mu karasa ba bari mu karasa wa qala shaykhul islam ibn taymiya amma musabaqatul imami shaykhul islam yace amma game da rigar liman ba haramun wannan rigar liman haramun ne bittifakil a'imma gaba ɗaya malamai sun tafi akan haramun mutum ya aika mutum ya riga liman la ya juzu li ahadin suka ce bai halatta ba ga wani an yarka'a ya yi ruku'u kabala imamihi kafin limamin wala yarfa'a ko ya dago kabala hu kafin limamin sa wala yasjuda ko ya yi sujada kabala hu kafin limamin sa wa qad istafadat al ahadith an annabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an zalika yace hadisai sun shahara daga annabi sallallahu alaihi wasallam da suke hani game da haka wa idza sabaqa al-imama sahwan amma idan mamu ya riga limamin sa tafiya ruku'u ko sujada ko dagowa da mantuwa rafkan waye lam tabdul salatu sallan sa bata baci ba lakin sai dai ya takhallafu anhu zai dan jinkirta daga liman bi kadari ma sabaqa bihi imam da gwargwadon abinda limamin sai ya riga shi kamar yadda muka karanta a can baya in ya riga tafiya ruku'u ne to yanzu sai ya dan saurara gwargwadon sakannin da ya riga din ina fatan gani wa amma idza sabaqa al-imama amma idan mamu kuma a kula fa sosai za ka ga wallahi wani lokaci an yi wannan karatun amma wallahi ka kula da mutane wajen sallar su ga fa karatun yana ta yawan maimaita wa mutane akwai wani lima akwai kaza amma wallahi har yanzu za ga wani hakan a guje haka yake bin liman ka'ida sai liman yayi sannan kai sai kai in kuma ba ka so to kai sallar ka kai kadai kar ka zama to kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa yace wa amma idza sabaqa al-imam abdan amma in ya riga liman da gangan fa fi buqlani salatihi qawlani a cikin bacin sallar sa to akwai zantuttuka guda biyu ma'arufa ne sanannu fi mazhabi ahmad wa gairi a mazhabar imam ahmad da waninsa wa qad rajjaha shaykh ibn uthaymin rahimahullah amma shaykh shaykh ibn uthaymin ya rinjayar rahimahullahu ta'ala alƙaula bi bukulaniha shi kam ya rinjayar da ƙaulin ɓacin sallar mai rigar liman faƙala fi sharhin zat ya faɗa a cikin sharhin zat ya ce wa marrafa aminar sujudi wanda ya ɗago daga sujada au minar ruku'i ko daga ruku'u qabala imamihi kafin limamin sa fa hukumun wahidun do fa hukumu fal hukumu wahidun do hukuncin ɗaya ne fa idza rafa qabala rafi imami in ya dago kafin dagowar limamin sa minar ruku'i daga ruku'u aliman yana tsane amdan da gangan fa salatuhu batila sallata ta baci wa idza rafa min as-sujudi in ko ya dago daga sujada kazalika kamar haka fa salatuhu batila shi ma ya riga limamin sa dagowa yana tsane kuma da gangan shi ma sallarsa ta baci alal qawli sahih bisa zance wanda yake ingantacce muktasaran wannan magana a takaice kawo ta anan fa idza ahrama al-ma'mum ƙabalar imam idan aka ce mamu ya yi kabbara harama kafin liman to ai shi wannan bonono kenan rufe kofa da ɓarawo ina ba ta gane fa inna salatahu la tan aqidu bil ittifaq duk malaman musulunci sun ce shi sallarsa bata ma kullu ba an fahimta eh ba bai ma yanzu shi ba sallah kawai dai ga wani nan dai yana ta exercise yana ta motsa jiki ina ba ta gane motsa cikin zai yake ba sallah yake dan kwata kwata shi sallar ta zama bata kullu ba ballanta na har malamai su dinga ta haka duk wancan sabanin da muke karanta ta yi ko bata yi wata ɓaci ko bata ɓaci ba da shi ake magana ba shi kwata kwata ba wa sallar ta sallar ta zama bai ma shiga cikin sallar wa kadhalika taharumu mukhalafatuhu fil khuruj min as-salah kamar haka kuma haramun ne ya saba wa limamin sa wajen fita daga sallar bis salami ma'ahu ta hanyar yin sallama tare da liman aw qablahu ko kafin liman wa tabdulu salatu bi dhalika ittifaqa sannan sallar sa za ta baci ittifaqin malamai sun hadu gaba ɗaya akan cewa sallar sa ta baci in yayi sallama tare da liman ko ya riga liman sallama abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu nada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk